نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أواء الله سبحانه وتعالى قديا دي هدامو أولنا مسلاتي من البركة مسجد أبو بكر الصديق أولنا أنقوى من البركة أنقوى تتاولالا واندا جيغبا إن شاء الله دا درس منف تفسير القرآن من جرمى واندا muke yi a wannan guri mai albarka insha Allah jiya mun fara tafsiri na suratul bayyina ko kuma kana iya cewa suratul qayyima ko kuma kana cewa suratul lam yakun wanda wannan sura jiya mun fara tafsirin ta mun bar wasu ayoyi wanda zamu ida sa su kuma insha Allah sai mu ci gaba da wata sura wannan sura a jiya tafsirin da muka fara ta yi magana akan hali na yahudawa da mushrikai ahlul kitab nasarawa da mushrikai yadda ya kasance kafin zuwan manzala su sama wanda Allah maɗauki sarki ke cewa lam yakun allazi kafaru min ahlil kitab wal mushrikin munfakina hatta ta'tiyahum al bayyina wanda suke mushrikai yani kafirai daga cikin ahlul kitab wanda ba su yi ba kafirai daga cikin ahlul kitab wal mushrikin da kuma mushrikai ba za su kasance ba suna kan wannan tafarkin da suke ciki na shirka da yani bata har sai hujja ta zo musu hujja ita ce zuwan manzan Allah sa sama kawai da Allah ya ce rasulun min Allah manzo ne daga gurin Allah maɗaukin sarki ya tulu suhufan mutahara yana karanta wasu takardu masu tsarki su ne alkur'ani mai girma fi ha kutubun qayyima a cikin wayannan takardun a cikin wannan qur'anin da akwai kutubun qayyima hukumce hukumce wanda suke an wajibta wa mutane wanda suke kuma a tsaye suke akan adalci ko kuma fiya kutubu kaima da akwai yani wannan alkur'anin ya tattaro ma'anoni na littafan da suka gabata na mutanen harko ya Allah ma'aukin sarki yake cewa wa ma tafarraqa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina wanda aka ba su yani alqur'an aka ba su littafi wanda suke yahud da nasara ahli kitab wa ma tafarraku ba su samu ba bambanci ba samu ba saɓani game da imani da manzala su sama illa min ba'di ma ja'atu min bayna sai bayan shari'a ta zo musu bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo sai suka yi imani da shi kafin zuwan shi sun kasance suna jiran ya zo su yi imani da shi amma da ya zo sai suka samu saɓani wasu suka yi imani wasu suka yi imani wa ma umiru kuma Allah ya ci gaba da cewa su Yahuda da Nasara wa ma umiru ba umarce su ba a cikin littafansu wanda ya sabka a gare su illa liya abdullah face sai don su bauta allah maɗaukin sarki liya abdullah mukhli suna hudu suna mai tsabtace ibada suna masu yin ibada da ikhlasi hunafa suna masu tabbata akan aƙida ta tauhidi suna masu barin shirka wa yuqimu salata kuma an umarce su da tsaye sallah wa yutu zakata an umarce su da basawa da zakka wa zalika dinul qayyim wannan addini shine addini na tafarki wanda yake tsayayye a takaice insha Allah wannan shine khulasa ta abinda muka gani a tafsirin da ya gabata insha Allah sai karatun da zamu yi yau insha Allah wanda aran ma zai ce karanto mana su insha Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنحار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه jayi da wannan kenan su ne ayoyin da za mu tashi a kansu baicin allah maɗaukin sarki ya gama bayani akan hali na ahalin kitabi sai nan kuma allah maɗaukin sarki zai bayyana hukuncin kafirai daga cikin ahalin kitabi da kuma mushirkai daga cikin ahalin kitabi wanda suka kafirta daga cikin wa'annan mutane Allah maɗaukin sarki zai bayyana hukuncinsu hal yani me yake da suna abinda suke eh, kan shi da makomarsu zai bayyana hukuncinsu abinda suke kan shi da makomarsu insha Allah kenan ya Allah maɗaukin sarki ke cewa innal ladhina kafaru sannan bayan ya gama magana akan hukunci na ahli kitab da kuma mushrikai wanda suke kafirai ne sai kuma Allah ya magana daga baya akan mu'minai yau da ya Allah maɗaukin sarki ke cewa ana- akan mm, yani kafirai daga cikin ahli kitab da mushrikai Allah maɗaukin sarki ke cewa innal ladhina kafaru lallai tabbas wa'inda suka kafirta wanda suka namto kafirai suka kafirta da zuwan manzo Allah sassan suka kafirta da addinin musulunci suka kafircewa alqur'ani wayannan wanda suka kafirta min ahli kitab nan za a yi bayani su waye wayanda suka kafirta min ahli kitab na ma- ma'abuta littafi wanda aka ba su littafi daga cikin wanda ahli kitab wanda suka yi shahara su ne yahuda daga nasarawa wanda yahudawa annabinsu annabi Mu- eh, annabi musa an ba su attaura nasarawa kuma annabinsu annabi isa an ba su injila to wa'innan wa'inda suka kafirta saboda zuwan manzan allah sa sama daga manzan allah ya zo duk wani addini ya shaye idan baka bi manzan allah sa sama ka zamto kafir da yahuda ne ko da sarawa ne kenan innal ladzina kafaru lalle wa'inda suka kafirta min ahli kitabi daga cikin ma'abuta littahi wal mushrikin da mushrikai su dama mushrikai babu shakka akan kafircin su babu matsala akan kafircin su yasa aka fara gabatar da ahli kitab dan a maka bayani su ma suna daga cikin kafirai in dai ba su bi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa anan gurin malamai suke cewa eh, eh, innal ladzina kafaru nan an yi bayani aka ce waɗanda suka kafirta min ahli kitab don an na cewa ahli kitab wanda suka yi imani da manzala su sama ba a ce musu kafirai kuma sun huta daga maganar ahli kitab sun zama musulmi amma waɗanda suka tsaya a ahli kitab ɗin suka tsaya ba su yi ba imani da manzala su sama to wannan kafirai ne kafirai ne don a maka bayanin kafircinsu shi yasa aka fara gabatar da cewa wanda suka kafirta daga cikinsu su kuma mushrikai ba a ce maka ba kafirai ne saboda shirka ita ce asalin kafirci ita ce uwa a kafirci shi yasa ɗaya daga cikin malamai suke cewa nan ummul lura kafaru fi'ili aka kawo wajen magana akan kafirci na ahli kitab amma su mushrikai ismul fa'il mushrikin kawo wanda ya nuna cewa su daman mushrikai tun kayan zuwan manzalar sama kan kafirci suke amma su ahli kitabi ba sa kan kafirci sai bayan zuwan manzan Allah yani sallallahu alaihi wasallam kidan kafin zuwan manzalar sama sun kasance mabiya ne na wani addini wanda yani sun caccanza sun jujjuya shi yanda su- zuciyarsu take so kenan inda da zai kafaru min ahli kitabul mushrikina fi nari jahannama dukkansu za su kasance a cikin wutar jahannama rana tashin kiyama Allah maɗaukin sarki ya gabatar da ya gabatar musu da sakamako wanda zai kasance a gare su rana tashin kiyama wutar jahannama makomarsu ita ce wutar jahannama yani duk mutumin da ya kafa wai kuma ba wai wa'annan ba ahli kitab kaɗai ko mushrikai wanda aka yi nada har yau har gobe idan mutum ya kafirce wa Allah ko ya kafirce wa zalla sunama ko ya kafirce alƙuwa alƙurani ko ya kafirce wa wata aƙidar da tilas ne a samu mutum a kanta to wannan mutumin makomashi ita ce wutar jahannama inda ya mutu akan haka sai in ya tuba idan ya kasance mushriki ne shi ya ya shiga musulunci min jadid amma in ba haka ba yani makomashi ita ce wutar jahannama babu shakka aka haka ita kuma wutar jahannama an sanya mata suna jahannama malamai suke cewa an sanya mata suna jahannama libu'diha libu'di qariha saboda tana da hwa'i tana da zurfi shi yasa ya tabbata a wani hadisi mutum za a jewa shi shekara 70 bai da saba wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi zaune a cikin sahabbai sai aka ji wani ƙara manzo Allah sallallahu alaihi ce wannan wani dutse ne aka jefa shekara 70 yana sirmiyawa har yanzu isa wutar jahannama sannan ah, ma- mu- malamai kuma suka ce haka kuma hallo an sanya mata suna jahannama saboda bakin ta baka ce dilin-dilin kawai da ya riga ya gabata mun yi bayani akan shi insha Allah kenan makomarsu ita ce wutar jahannama kafirai daga cikin ahlul kitabi da mushrikai khalidina fiha zaka iya tunanin wutar jahannama an saka taya dan kona su ne su wuta la khalidina fiha za su dawwama a cikin ta dukkanin mutumin da ya mutu akan kafirci ko akan shirka zai dawwama a cikin wutar jahannama ba shi ba hutuwa amma dukkanin mutumin da ya yi laifi ya yi zinububbuka da yawa ya mutu akan haka z- in Allah ya ga dama zai iya yafe mishi da yin shi in kuma Allah ya so ya yi mishi azaba daidai gwargwadon laifin shi daga baya a hudda shi a sashi wuta a sashi aljanna har ya tabbata ma ƙarshen wanda za a huddo daga cikin wuta ya kone ya zamto kawar gawayi amma daga daga an sashi aljanna za a sashi cikin wani ko tafki da ake ce mishi naharul hayat tsoka shi da komai da komai ya dawo ya a sashi cikin aljanna shine karshe wanda zai shi yasa aqida ɗan uwa gyara aqida da gyara tauhidi muhimmanci gare shi idan mutum yana da aqida kyakkyawa yana kan tauhidi yana kan yani tafarkin manzala sama yana da aqida kyakkyawa ba shi ba da wama a cikin wuta ya rage a gare ka kawai ka bar sauran zunubai da sauransu ka tabbata akan abubuwan da aka umarce ka kenan kaga wannan abu ne wanda yake mai mahimmancin gaske kenan khalidina fiha za su dawoma cikin ta kuma a cikin wuta babu mutuwa babu yani eh, rayuwa ba rayuwa babu mutuwa ya tabbata a hadisi lokacin da 'yan wuta suka shiga wuta 'yan aljanna suka shiga aljanna za a kiraye 'yan aljanna a ce ku leko ku gani a kiraye 'yan wuta a ce ku leko ku gani a kawo mutuwa a sura ta wata dabba a yanka ta a ce to ku 'yan aljanna ku dawwama ba ku ba mutuwa cikin jin daɗi da cikin morewa rayuwa ku kuma 'yan wuta ku dawwama a cikin azaba ba mutuwa a ga wannan ba ƙaramin yani azaba ba kenan khalidi ne fiya za su dawwama a cikinta irin wannan ayoyin ya kamata lokacin da ake neman gargadi da wa'azi a gurin da aka ta yi zuwa ga musuluntar da mutane irin wannan ayoyin ya kamata a dinga karantuwa ya alama ɗaukin sarki kuma hallo ya haɗi sakamakon da ya haɗa duniya da lahira ya alama ɗaukin sarki ki cewa oda'ika hum sharrul bariya wa'innan kafiran na ahal kitabi da mashirikai su ne sharrul bariya su ne mafi sharrin halitta duk a halitta babu halitta da ta yi su sharri duk wani abu da kake tunani na macizai suna da sharri na iskokai na wasu ababe wanda kana tunanin suna sharri to ma kafiri da mushriki ya fi su sharri saboda bayya san Allah yana kin addinin ka yana kin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce ulaika hum sharrul bariya wa inna sune mafi sharrin halitta albariya nan shine alkhalq halittu kenan ulaika hum sharrul bariya kawai da ya tabbata yani a wata aya a cikin suratul anfal Allah madauki sai yake yake cewa inna sharrad dawabi indallahi allazina la yu'minuna fahum inna sharrad dawabi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun mafi sharrin halitta da Allah maɗaukin sarki ya yi dabbobi wanda Allah maɗaukin sarki halitta domin dabba dukkanin halitta da suke taka ƙasa ana ce mata dabba kullum ma ya dubbo halal arab inda sharar dawabi inda Allah mafi sharrin halittar da Allah maɗaukin sarki a gurin Allah maɗaukin sarki a gurin shi allazina kafaru su ne wanda suka kafirta kafiri mafi sharrin halitta ne fahum la yu'minu bugu da ƙari su sun ƙin imani da Allah maɗaukin sarki da manzan shi su ne mafi sharrin halitta shi yasa tunda kafiri da mushriki da dukkanin abin da ya shahe shi mafi sharrin halitta ne ka nisance shi duk wani abin da ya shahi mu'amala wadda za ta yi tasiri a kan addininka ka nisance shi duk wani abin da ya shahi koyi da ƙauna da zai sa ka yani ka canza yanayin addininka ka nisance shi kawai da yake wakana game da masoyan ƙwallon ƙwallo za a ga wani hasunan ɗan ƙwallo yake sa ɗan shi kawai da yake tabbata ga masoyan mawaƙa da sauran makamata haka wasu masoyan mafiyafirai ga wanda yake tabbata mutum in ya zo yin hoto ne ko makamantan haka duk da cewa da akwai malaman ma da suna haramta hoto duk da matsala ce da akwai ta cewa a ƙarƙashinta in ya zo yin hoto aje a kan wanda suka ce da akwai halacci to in ya zo yin hoto za a ga yana yin wasu isharori da alamomi wanda suke na kafirai ne kuma wasu ma ana yin ishara zuwa ga bauta bautar mai yake da suna bautar shaidan kawai da ya kaga mutum ya rihe ido ko kuma ya yi wa hannu guda biyu haka ko makamanta haka ababe kala-kala ishara ta kafirci wata, ishara ta 'yan masoniya ce wanda masoniya wani bangare ne na yahudawa abinda suke so su canza duniya daga bauta Allah zuwa ga bauta shaida shine makura abinda suke so kuma sun bi hanyoyi kala-kala daga cikinsu haka waƙoƙi da suke yi na zagin Allah da zagin addini da zagin duk wani abin da ya shahi abin da ake girmamawa kuma yanzu 'ya'yan musulmi ne ake yada suke saurara kaga da akwai matsala to hawa kuma a cikin yan balo ma duk da akwai wayanda za su dinga yin hotuna suna yada irin wayannan alamomin wannan na su kafirai za ga dan musulmi ya tashi ya dauka ba ruwan shi ya bar shiga shi ta yani addinin shi ya bar shiga shi ta al'ada shi al'ada da suke al'ada ce ta musulunci ya dauki wata shiga kala kala a hankali yana tahiya ya zazzabe wando wannan in shi al'aurar shi a waje ya sa kaya matsatsu wanda za su dinga bayyana al'aurar shi wannan wace irin musiba ce ya yi aski in ya tashi aski ya aski ya yi aski aski irin na daukan kayan dako da sifa ta yana ganin sifa ce ta ci gaba kaga akwai matsala wa'annan mutanen wa'anda Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da cewa su ne mafi sharrin halitta ula'ika hum sharrul bariya kuma Allah maɗaukin sarki ya ce inna sharrar dawabi inda Allahi alladhina kafaru fahim la yu'minu su ne kafirai mafi sharrin halitta to Allah ke Allah tabbatar da alkhairi wannan shine abin da ya shahi sakamako na yani yani kafirai da mushrikai anan ummu lura da wani abu da aka tashi magana akan sakamako na kafirai ba a so a yawan ta magana akan shi saboda kafirci abin kini sai aka faɗe shi a takaice kuma da surar da aka isar da ma'ana yanzu ina ne ake so a yawaita magana saboda abin so ne mummune sakamako ne mummune na in kullura alama uke sarki da ya bayyana kafiran inna la zai kafaru min ahli kitab wal mushrikin kafiran mushrikai da kafirai na ahli kitab da mushrikai to sakamakon su a cikin jumla uku ya hudi fi nari jahannama makoma su wutar jahannama na tashar kiyama khalidin fiya za su doma a cikin ta ulaika hum sharrul bariya a gurare guda uku an isar da sakamakon su to mummune kuma da ke ana ƙaunarsu ana son su aka faɗaɗa magana a kansu insha Allah shi ne za mu gani wajen takriban ya ne da aka yi aya biyu a kansu su kuma aya ɗaya aka haɗe su suwa ne ne wannan kafiran suwa sannan kuma lomako masu guda uku duka aya ɗaya aka yi bayani a kansu wannan wata hikima ce da azanci na alkur'ani mai girma ya alama ukin sarki ya ci gaba da cewa yake cewa innal lazina amanu lalle tabbas wanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi aiki nagari imani bai yayuwa sai da ilimi shi yasa in kana so ka zamto mumuni ka dage ka yi karatu ka yi ilimi wanda ita ce ka'ida domin asalin imani innal lazina amanu asalin imani at-tasdiq at-tasdiqul jazim bi arkanul iman da kuma muktadayatul imani duk abin da ya shahi rukunin imani ka gaskata su gaskata da babu shakka shi kuma bayyawa ka gaskata da abin da baka da ilimi akan shi kiyan dole ne an tashi ayi karatu in mutum yana so ya zamto mumuni kiyan inna lazina amanu ya tabbas wanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka aikata aiki na gari aiki na gari bayyayuwa sai da imani dama an riga an waɗe shi na harko na biyu sannan kuma hallo aiki na gari bayyayuwa dole sai da ikhlasi yani da barin shirka da barin shirka karama ko babbar riya sum'a duka sai da barin haka kenan sharadi na biyu yin ikhlasi a ibada sannan kuma hallo sharadi na uku me yake da suna biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bin tafarkina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan wannan su ne sharaɗai guda uku wanda dole da su ake samun aiki zamto aiki daga ya tabbata suna ta mazala su sama innamal a'malu bin niyyat kadai ana amsa ayyuka da niyya niyya ta kasance niyya ce da ikhlasi babu shirka babu riya babu duk wani abin da ya yi alaka da shirka sannan kuma hallo game da mutaba'a yin aiki game da yadda manzala sun ya shar'anta manzala sun ke cewa yani man amila amal laysa alayhi amruna fa huwa raddun za mai da mutumin da yayi aikin da ba manzala sun ya shar'anta kidan wa'annan ababen guda uku ka rike su duk lokacin da zaka yi aiki yaya imanin ka yake sannan kuma hallo yaya niyyar ka take da ikhlasi dan Allah zaka yi ba dan wani bane za ka yi ba yi ba za ka yi ga wani bautawa wani ne za ka yi sannan kuma allo za ka yi wa yi abin dan allah ba dan wani ya yaba ba na horo na biyu sannan na uku shin wannan abin ya yi daidai ne yadda mazala ya koyar mu duk in za ka yi aiki ka dinga hadarto wani ababa ko kuma wana cikin yanzu lokacin da ayyuka na kwarai amsarsa ake da gaugawa kuma ana ba su lada ana ba da lada akan su da yawa kenan ya kamata mu dinga lura da wannan ababa kenan innal lazina amanu lallai tabbas wanda suka yi imani wa amilus salihati kuma suka yi aiki nagari wannan a ƙarƙashin wannan ayar malamai suna da wata mahuta suna da wani abu da suke huduwa wanda tushe ne daga cikin tushishika na aqida ta ahlus sunna wal jamaa shine aiki yana cikin imani aiki bangare ne daga cikin bangare na imani yani lokacin da ka kai imani imanin nan naka yana raguwa yana karuwa yana, yana, yana karuwa idan ka yi aiki na kwarai idan ka yi ayyuka yana karuwa amma idan ka yi ayyuka mummuna ka yi zunubi yana raguwa to a dalilin wannan malamai suka ce za mu iya ganewa hada imanin nan da aka yi da aiki alama ce ta cewa in ka yi imani to abin da ake jira ka yi ya ƙara karuwa shine aiki na kwarai kidan imani a aiki bangare ne daga cikin imani kuma aiki na kwarai yana ƙara imani shi yasa malamai suke a tarifi na imani ya ga cewa al'imanu ƙaunin billisan magana ce za ka yi da harshenka wa amalun bi aljinan wa atikadun biljinan da ƙudircewa a zuciya wa amalun bil arkan da aiki yani da gabbai ka gani aiki yana daga cikin juz'i na imani sannan kuma Allah su kara su ce yazidu bi ta'atir rahman yana karawa yana karuwa da da'a ga Allah madaukakin sarki wayan kusu bi ta'ati shaitan yana raguwa idan kawa shaitan biyayya kai saba Allah madaukakin sarki wannan shine a takaice abin da ya shahi yani imani innal ladzina amanu wa amilu salihati yan uwa wannan lokaci ne wanda mutum ya ƙara jaddada imanin shi yayi kokarin yin aiki nagari Allah madauki sarki yace innal ladzina amanu wa amilu salihati lalle tabbas wanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari ulaika hum khairul bariya wa innan sune mafi alkhairin halitta idan kana so ka ga abin da ya zama alkhairi a cikin halittun Allah madaukin sarki sune masu imani masu imani mafi alkhairi shi yasa duk garin da za ga musulmai sun yi yawa mummunai sun yi yawa za ga yayi kowane gari zaman lafiya duk garin da za ga musulman nan mummunan nan suna karatu na alkur'ani suna karatu na suna manzara sama za ga garin yayi zaman lafiya shi yasa ɗan uwa a yi ƙoƙari makaranta islamiyya a unguwa tilas ce in ba makaranta islamiyya a unguwa matsalar da yake samu yara ake samu wanda ba su taso ba akan tarbiyya ta sunna akan koyan hadisan manzalar sama akan a gwada musu mahimmanci na ɗabi'a kyakkyawa da karatu yau da gobe wannan zama yaro da zai taso ya zo ya zauna makaranta ta islamiyya ya zauna malami ya tsare shi ya lokaci kaza ya lokaci kaza yana koyan ladabi shi karan kanshi wannan zaman na ɗaya na biyu kuma hallo zaman nan da yaro zai zo ya yi yana koyan girmama na gaba da shi saboda kullum yana ji wannan malamin nashi sama yake da shi kuma yana ganin ba na gidansu bane ba gidan zai ji maganar wani a waje sannan kuma hallo ana koya mishi hadisai waɗanda za su gyara ɗabi'un shi za su haramta mishi sata za su haramta mishi zalunci za su sanya shi tausayin mutane za su sanya shi son yin ibada da kuma tabbata akan tauhidi shi yasa dukkanin unguwar da take wasa game da makaranta na islamiyya wala tana cikin hatsari ita kuma a yanzu wannan tsarin da muke cikin makarantu na islamiyya gwamnati ba daukansu ba take kuma babu wasu ƙungiyoyi wanda suke daukan nauyinsu suwaye za su dauki nauyinsu uwaye uwaye na yara kenan dole ne mu yi kokari mu san darajarsu mu yi kokari mu san yaya za mu yi mu kamawa makarantun nan namu na islamiyya don su haɓaka bincike da aka yi mu bari bayan kashi ta yi wasu ƙasashe mu tsaya ƙasar nijar makarantun islamiyya garin da a nijar ya yi makarantun islamiyya ya hi zaman lahiya ya hi nesa ma da irin wannan fitintunin da yake waruwa ya na boko haram ne ya na bangaren mujahun ne garin da ke da koyi makarantun islamiyya ka tsaya kai da kanka yi bincike sannan mu bar nijar mu dawo iya da magarama a da magaran unguwannin da makarantun islamiyya suka yi yawa sun yi zaman lahiya an yi samun ma- yara masu tarbiyya da yawa da akwai mutumin da in ya tashi yin aure aka ce unguwa yarinya yan unguwa kaza ce za ga yana shakku ya yi ta bincike kuma ka bincika unguwannin da ana shakku a irin wannan tarbiyyarsu wallah ka bincika da akwai karancin makarantun islamiyya shi yasa mu yi kokari mu yi kokari idan ga kasance muna da makarantun islamiyya suna da matsalolin kasa- kalas da sauransu mu yi kokari yan unguwa da za mu yi mu nemi hili mu gina makarantar islamiyya wannan makarantar islamiyya tana kawo ci gaba tana raya unguwa allah taimaka allah sai alkhairi insha allahu kenan ah, wannan duka dai magana ce akan eh, yani matsayin mumunai su ne ulaika hum khayrul bariya mumunai su ne mafi alkhairin halitta albariya mun riga mun yi magana su ne alkhalq daga nan ne ake cewa Allah maɗaukin sarki albari albari ai alkhaliq واضح وإن كان الباري أدق من الخالق يعني الباري هو الخالق المبدع wanda ya kago halitta ba tare da ya gani ba a wani guri gidan ulaika hum khairul bariya mumunai matsayin su su ne mafi alkhairin yani halitta wannan matsayin mumunai a gurin Allah su kuma akasin haka kafirai su ne mafi sharrin halitta kenan in kana so ka ya zamto kana da alkhairi kana da albarka ka gyara imaninka kana bukata albarka ka gyara imaninka da abin da imaninka yake bukata a gare ka in dai kana so ka samu albarka da alkhairi kuma an kana so a zuriyarka a samu albarka da alkhairi ka yi kokarin tabbatar da imani a gidanka da tabbatar da aqida da tabbatar da ɗabi'u kyakkyawa a gidanka in kana so ka samu zuriya mai alkhairi mai albarka kenan ulaika hum khairul bariya to yanzu kuma sakamakon tsara ta shakiyar a nan gurin Allah maɗaukin sarki zai ga yi sakamako guda biyu ɗaya ya hida duk da ɗayan daga mun shi himaza ta kawo shi ne ƙarshe aljanna to da akwai kuma sakamakon da ya haka yarda Allah maɗaukin sarki Allah maɗaukin sarki ke cewa eh, jaza'uhum inda rabbihim sakamakonsu a gurin ubangijinsu jannatu adnin aljanna za su shiga wadda take ta dawwama ta tsayuwa jannat an yi jam'i na aljanna aljanna shine mufrad din ana so a gwada ma wai aljannan ma ba ɗaya bace ba domin tana da mataki mataki aljannan ma ba ɗaya bace ba mataki mataki ne dan ka dage ka samu aljanna da take mafi kololo aljanna alfirdaus jannatin sakamakon su ne aljannu aljanna za a kai su da yawa adni jannata adini aljanna ta matsaya ta tabbata jannata adini ai jannatu iqamatin aljanna ta matsaya ta tabbata wanda za su tabbata a cikin su domin aljanna ya zo a ayoyi da yawa mutane za su dawoma a cikin aljanna babu hutowa ba kawai irin ni'imomi wani ba na nan duniya yadda nan duniya ne wani lokaci za ka samu da yake da suna jin daɗin rayuwa wani lokaci kuma hallo za a ga jin daɗin rayuwa nan ta riga ta ta yi a aljanna dawwama ake jannata adin aljanna madawwama ta zama kenan ta tabbata wannan aljannan ta jirimin tahti al'anhar a ƙarƙashin gidajenta da akwai ƙoramai suna gabata suna gudana shi yasa ibn al-qayyim a cikin nuriya yake cewa anharuha min ghairi ukhdudin jarat subhana mumsikuha anil fayadan ƙoramai na aljanna suna tahiya suna gudana ba tare da rami ba za ga kawai suna gudana ta gefen gida a ƙasan shirkoki lahiya lau suna gudana subhana mumsikuha anil faidani kai tsarki ya tabbata ga wanda yake rike wannan ruwan ba tare da yayi ambaliya ba haka ruwa suke gudana a cikin aljanna wannan ibn qayyim ya hudu wannan baitin a cikin littafin shi eh, nuniya wanda ya baiti akan aljanna da sauransu ya yi abiyati akan aljanna da sauransu ya yi wasfin janna bai cin ya yi magana akan akidu na ahalus suna wal jama'a jahid tajiri min tahti al anhar yani gokoramai suna gudana ta karkashin gidaje a aljanna ta karkashin manyan benaye na aljanna kuma ta karkashin yani bishiyoyi suna gudana ta jiri min tahtihal anhar eh koramai wanda suke gudana a cikin aljanna suna da yawa ya tabbata a cikin yani surat muhammad allah maɗauki sarki ke cewa masalin jannati lati مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير عاسل وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنحار من خمر لذة للشاربين وأنحار من عسل مصفى
walahum fiha ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم Allah maɗaukin sarki yake cewa masalin jannati lati wa'ida almuttaqun misalin aljannar da Allah maɗaukin sarki yawa masu takawa masu imani musulmai nagari misalin wannan aljannar da ya musu alƙawari za su shige ta fiha anharun min ma'in ghairi asin da akwai koran makai na ruwa wanda wannan ruwan bai da zartsi ɗanɗanon shi ɗanɗano ne kyakkyawa da akwai koran muna da yawa yani wannan mai yake suna korama wadda take gudana da yawa na ruwa wannan ruwan bai da zartsi wa an harun min labanin lamata gayar famu kuma hallo da akwai korama da yawa ta nono wanda lamata gayar famu ɗanɗanon shi bai canza ba bai da tsami duk rayuwarka a duniya baka taɓa ganin ba korama ta nono to da akwai korama ta nuni wanda za ka ɗauka ka sha ka yi amfani da shi wanda babu canzawa yani ta'am lamai ta gaira ta'amu dan dan shi bai canzawa kenan babu tsami wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin kuma hallo da akwai korama ta giya ba irin giya ta duniya ba wadda take sanya yani hauka take gusar da hankali giya wadda take ta aljanna yani lazzatul lisharibin Allah madaukakin sarki yace wannan giya ta aljanna tana da daɗi ga masu sha ba kawai giya irin ta duniya ba wanda kana sha kana matsa mike huska kana waye dama kuma doye a dogo kujera ake wata kankale ne kujera ake sawa kana tsamike huska kayan ka ida sa ta riga ta makar da kai ka hado daga saman kujera ka tashi kana da da sauransu wa an harun min asali musafa kuma da akwai korama ta zuma wadda take tatacciyar zuma asalin musaffa tatacciyar zuma sannan kuma da wanda ba sai kike ta walahun fiya min kulli tamarat suna da dangi na dukkanin ƴaƴan tsoro dukkanin ƴaƴan tsoro da ƴaƴan da ababen da za su sama yani fawaki ababen da za su ƙara ma lafiya ka ji daɗi wajen cin su da akwai wa maghfiratun min rabbih kuma hannu suna da wata gagarumin gawara da gurin ubangijinsu yanzu wa'innan wanda za su kasance a cikin wannan ƙoramin mukan za su kasance a cikin wannan nema ta 'ya'yan tsoro da kuma gafara ta allama ɗauke sarki sa yi daidai ga wa'inda za su kasance makomarsu ita ce wuta 'yan kafirai ba su taɓa zama ɗaya kamar huwa khalidin finnar sa zamto kamar wanda zai dawwama a cikin wuta su ne kafirai wanda an riga an gabata mun gansu kamar wa khalidun fin nar wasu kuma an hamiman ruwan da za su sha ruwa na zahi ne ruwan zahi shine ruwan shan su wasu kuma an hamiman in suka ce a bamu ruwa mu sha ruwa ne za a kama su ruwan zahi faqatta am'ahum idan suka sha ruwan zahin zai ciccira musu 'ya'yan ciki azaba kan azaba dama ba su tambaye ba ruwa ha gani wannan shine yani bayani akan dangi na koran mukan da ke akwai a aljanna kuma da sauran bayanin da maka karanta domin fa'ida kenan sakamakonsu jannati adinin aljannoni na dawwama adin nan amiyar ikama shi yasa za ka gaya cewa idan aka ce adina fulanun fi makani kaza ai akama fi adin nan ikama kenan jannatu adin aljannata dawwama ta zama da tajri min tahtiha al-anhar wanda a karkashin ta korabai suna gudana khalidina fiha abada za su dawoma a cikin wannan aljanna har abada kakka taba tunanin wata ran za a cire su daga cikin jin daɗin nan na aljanna la har abada za su dawoma a cikin da Allah ka tabbatar da mu muna daga cikin wani da za mu shiga cikin wani aljanna da mu samu dawoma a cikin wani ni'imomin na aljanna Allah ka raba mu da kuma shiga wuta Allah ka dora mu akan dama da tafarki na aiki wanda zai kai mu zuwa ga aljanna Allah ka raba mu da dukkanin ayyukan da zai kai mu zuwa ga wuta ko kuma ya kusantar da mu zuwa gare ta sai Allah maɗaukin sarki baicin ya haɗu wannan sakamakon nasu ita ce shiga aljanna sai kuma ya haɗu sakamakon da ya hima shiga aljanna shi ne Allah maɗaukin sarki ke cewa radiyallahu anhum wa radu'an Allah maɗaukin sarki ya yarda da su shi kuma yarda Allah ta yi komai Allah maɗaukin sarki ya yarda da su ka wanda Allah maɗaukin sarki ke cewa a cikin surat tauba wa'ada Allahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم الله ما أكسر كي وعد الله المؤمنين والمؤمنات ألا ياوا مؤمني مزا da mummunai mata ya musu alkawari da zai ba su aljannoni a ranar tashar kiyama zai sa su cikin aljannoni jannatin aljannoni ba aljanna ɗaya ba tajiri min tahti al'anhar a ƙarƙashin ta ƙorwai suna gudana kamar yadda yake a cikin wannan sura khalidi na fiha za su dawoma a cikin ta wa masakina ba da akwai mazauni masu kyau kyakkyawa mazauni masu kyau duk gurin ka nan ka gina gida bila kala kala a can da akwai masu kyau wanda sun yi nana wa masakina tayyibatan fi jannati adn a aljanna ta dawwama za su shiga ciki su zauna da zama na dawwama sannan allah maɗaukin sarki bai ci yawon ɗin sakamakon da ya shahi aljanna sauran su ya allah maɗaukin sarki ya cewa wa ridwanun min allahi akbar yarda allah maɗaukin sarki kuma ta yi wannan duka babu abin da ya yi yarda allah maɗaukin sarki to sahabban manzan allah sa sama dukansu allah maɗaukin sarki ya ce ya yarda da su لقد وين نسكوا ما زال السماء مبايع لقد رضي الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا من زال الله ما أوكي سكيا الرئيس حبا من زال سوا to da haka in kana so ka ka samu yarda ta Allah madaukakin sarki ka yi koyi da wayannan sahabban ka girmama su ka yi koyi da su ka fahimci alkur'ani ka fahimci hadisan manzala sama ta hanyarsu wannan shi ne zai sama ka samu yarda Allah maɗaukin sarki kinan wa ridwanun min Allah akbar radda ta Allah maɗaukin sarki ta yi komai domin idan idan ka sami yarda ta Allah maɗaukin sarki ba ka da wata matsala shi ne ya halicci komai na rayuwa idan yarda kai me zai zama matsala shi yasa a wani hadisi manzana sarki cewa da akwai mutumin da za a ga ash'asa akhbara yani yana da ƙura a jikin shi kuma lokacin shi kurci kurci bai a zama ma da zai taje gashin shi in ka ganshi kawo wulakantacce ne madfun bil abwab in ya zo da shiga wani guri sai a dinga kyara shi saboda ana ganin amma yana da matsayi a gurin Allah lau aksaba ala Allah da abarrahu inda zai rantsuwa da Allah madaukakin sarki ya kubutar da rantsuwar shi menene alama ta yarda Allah maɗauki sarki shi yasa kada ka rena mutum bambancin mutane a zuciya yake da aiki inna akramakum inda Allah inna akramakum inda Allah atqakum to wallahi ɗan uwa mu kokari mu nemi yarda ta Allah maɗauki sarki musamman a wannan wata mai albarka musamman a wannan kwanakin da muke guda muke tunkara goma ta ƙarshe musamman kuma hallo a cikin yani mararsu yani 21 da 3 da 5 da 7 da 9 a yi ƙoƙari a dage insha Allah he Allah maɗauke sarki ce a wannan sura ta tauba wadda muke karantowa Allah maɗauke ayyana ta sura ta tauba Allah maɗauke sarki ce zalika huwa al-fawzul azim wannan shine rabo wanda yake mai girma to ya mu dawo kan yani ayan wadda muke fasarawa kenan radiyallahu anhu Allah maɗaukin sarki ya rarra su saboda me yasa Allah ya rarra su saboda sun yi aiki na kwarai aiki na kwarai shi yake sa Allah maɗaukin sarki ya rarra kai radiyallahu anhu Allah maɗaukin sarki ya yarda da su a wannan gurin zamu gane cewa Allah maɗaukin sarki yana da sifa ta yarda yana yarda kai imani da haka ya yake yarda shin yana zuciya zuciya irin ta mutunce irin ta kaza ce ba a tambaye ka ba shi dai yana yarda wani ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa kaga radiyallahu anhu Allah maɗaukin sarki ya yarda da su wa radu anhu kuma su ma sun yarda da abin da Allah maɗaukin sarki ya ba su na lada sun yarda da abin da Allah maɗaukin sarki ya ba su sannan kuma lo malamai suke cewa wannan ayata na nuna cewa wai a duniya ma kuma lo sun yarda da abin da Allah maɗaukin sarki ya hukunta a tsakaninsu yani qada wal qadar ba ana so ka yi imani da qaddar to wai ba ka yi haƙuri ba ba haƙuri ba suke in kaddara ta same su ta sharri ko makamantan haka ba haƙuri ba suke sun yarda da hakan idan Allah maɗaukin sarki ya yi su babu lahiya sun yarda da wannan ba wai haƙuri ba sun yi ƙarfin matakin haƙuri yarda dama daraja biyu ne game da imani da kaza wal kaza ko ya zamto kana da daraja ta yi haƙuri wannan ita ce wajibi kowa dole ka haƙura da abin da Allah maɗaukin sarki ya hukunta sawa'an na lahiya ne ko na arziki ne ko makamanta haka dole ka yarda haka sannan kuma mataki na gaba yarda ka haƙura kai mataki na gaba mataki na yarda ka yarda da wannan abu yana ma daɗi hankalinka a kwance wannan matakin ba kowa bai ke kai alasar misali mutum zai iya zuwa ya je ya jira babak alasar misali ba da misalin da yake ruwa da ya jira babak ba a samu ba zai haƙura to amma ya yarda da wannan tsari shi ya yi a gare shi ba komai mutum zai iya zuwa sallah ta zo babu kuɗi komai wanda zai ka gidan shi zai yi haƙura amma ya yarda da wannan ya ji daɗin haka hankalin shi kwanta aiki ba ya je bai dinga kai kokan Allah gurin mutane kai wannan zamanin yaya ne kai mu mun rako maza kai kaza kaza kaza kaza kaza to kaga Allah ke kenan waradu anhu su ma sun yarda da gare shi yani sun yarda da yani ladan da Allah madaukakin sarki ba su na shiga aljanna kuma hallo daman tun a duniya sun yarda haka sai allah maɗaukin sarki ya wata ishara ishara mai muhimmanci me yasa suka samu wannan matsayin kawo kayi tambaya allah maɗaukin sarki ce zalika liman khashiyar ba wannan matsayin na mummune matsayi ne ana samun shiga wanda ya ji tsoron allah tsoro na ilimi tsoro kada biyu da akwai tsoro kawai kana tsoron allah ba tare da kayi ilimi ba akan Allah ka san akida ka san komai ka san kudura ta Allah ba ga zai ba ka ka ilimi ba akan haka to wannan ana ce mishi al-khawf da akwai kuma da tsoro na kana tsoron Allah ne an ilm to wa'innan mumunan sun samu wannan matsayin zalika wannan matsayin liman khashiya rabba na wanda suka tsoro suka na wanda ya tsoraci ubangiji shi ke tsoron ubangiji tsoro na ilimi domin matsayi na alkhashiya babu wanda yake samun shi sai wanda yake da ilimi shi yasa tilas ne wajibi ne akan kowa ya tashi yayi karatu na aqida yayi karatu na hukunce hukunce yayi karatu kuma na ababen da za su gyara mishi rayuwa da mu'amala kyakkyawa da ɗabi'u kyakkyawa shi yasa abubakar jazairi rahmatullahi alaihi wanda ya rasu ɗaya ne daga cikin malamai masu koyarwa a masallaci na harami wanda ya rasu mutumin aljene jazair yake cewa a cikin littafin shi aisar tafasai yake cewa alkhashiya almujiba li hadha an-na'im al-muqim hiya samratu al-ilm tsoron Allah da yake wajibta maka samun wannan ni'ima to ya huto ne daga ilimi yani sakamako ne ne ilimi idan kai ilimi kake samun wannan tsoron Allah idan ka dage da aiki idla khashyata bila ilm babu khashiya ba tare da ilimi ba khashiya ma mutumin da bai da ilimi in yana tsoron Allah bai kisa ya ce mishi al-khawf wadah ya malam jazairi ya karanto ya ce qala Allah ta'ala innama yakhsha Allah
إنما يخشى الله من عباده العلماء Allah maɗaukin sarki ke ta kaɗai wanda yake tsoron Allah tsoro na ilimi su ne malamai wannan babbar daraja ce kinan a dage ya yi karatu babban abin da yake wajibi akan kowa ka karanci abin da addinin ka bayya mai kewa da shi wannan abin ya shahi aqida ko ya shahi hukunce-hukuncen fikiyu ko kuma ya shahi mu'a- wannan ɗabi'a kyakkyawa dole ne kowa ya kokari ya karanci abin da ya tsara daga cikin wannan abu wannan shine insha Allah yani karshe na tafsiri na suratul bayyina in lokaci zai ba mu dama insha Allah za mu shiga eh, ya dai mun sani ba lokacin ne aiki kuma Eh, da minti 45 insha Allah kenan za mu shiga mu karanto abin da ya tsara daga cikin eh, suratul qadr insha Allah abin da ya tsara daga cikin suratul qadr insha Allah sai kuma yani eh, abin da ba mu san ba dama karanto shi insha Allah sai kuma mu bari bayan eh, darasi na gaba ya mu ya mu karanto shi insha Allah wannan suratul qadr suratul qadr ko kuma eh, suratul lailatul qadr ko suratul qadr sura ce wadda take makkiya an sabko ta kayan hijira ta eh, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suratul qadr tana da ayoyi guda biyar yani tana daga cikin kisar sosai tana da ayoyi guda biyar suratul qadr tana magana ne akan farkon sabkan wahayi sabka alqur'ani alqur'ani da gurin Allah yake magana ce ta Allah daga nan aka sabko da shi aka zo da shi zuwa ga lauhul mahfuz daga lauhul mahfuz aka sabko da shi aka kashi zuwa ga sama'ud duniya sama ta duniya wanda take kusa da duniya a sana'ar duniya a baitul izza baitul izza ya zo a wata ruwaya yana daidai da saitin kaba sannan daga baitul izza ake turo mala'ika jibril yake dauka tsakurwa na kawo manzara sama a tsa- a- a- a- a matsayin shekara 23 kamar yadda bayani zai kara zuwa insha Allah nan gaba to wannan sura tana magana akan harkon fara sabkau alqur'ani yani wanda aka dauko shi daga lauhul mahfuz zuwa ga baitul izza ya fara ne a cikin lailatul qadr sura tana bayani akan aka haka sannan kuma lo sura nan da ta yi magana akan lailatul qadr eh, harkon fara sabka alqur'ani eh, harkon fara sabka alqur'ani a lailatul qadr sannan kuma hallo sai wannan sura ta yi ta yi nuni akan ka san menene matsayin ku lailatul qadr wanda muna kan hanyar zuwa zuwa gare gare ta sannan kuma hallo sai wannan eh, sura ta yi ta hadi fadala da matsayi na lailatul qadr guda uku ta bar maka sauran a sunna ka gansu na farko ta ce lailatul qadr ibada a cikin ta ya yi ibada a wata dubu wanda babu da ya tilkadar a cikin shi wata dubu takriban shekara 83 da wata hudu shekara 83 da wata hudu duk wanda ya samu damar yin wani akwai aida akwai aiki 83 da wata hudu kawai da karin bayani zai zo insha Allah na daya na biyu kuma Allah ta ta hudu matsayin lailatul qadr inda na biyu shine mala'iku suna sakkowa a cikin wannan daren idan suka sakko ya tabbata a, yani za su dinga bi masallatai masallatai suna wa bayan Allah sallama sannan kuma hallo suna sakkowa da umarnin ubangijinsu suna sakkowa kuma hallo da dukkanin wani al'amarin da Allah ɗauke sarki ya hukunta domin a ta- tabbatar da shi a duniya a wannan shekara suna sabkowa kaga wannan ba karamar fadla ba ce ba sabkowa ta mala'ikun rahama a wannan yani daren daren lailatul qadr sannan kuma lo fadla ta uku lailatul qadr shine salamun ya hatta matla'il fajr aminci babu sharri a cikin aminci duk wani aminci duk wani kwanci hankali lahiya kake bukata ilimi kake bukata alkhairi kake bukata wannan dare lokacin shi ne babu aminci babu babu sharri aminci tabba- zai tabbata har zuwa yani wa- me yake da suna matsalar fajr alfajr yake to a daren lailatul qadr hede wace ce wannan lailatul qadr a wani rana bitabta ake samun ta an rihe domin ka yi kokari ka dage a cikin kwanakai goma wannan insha Allah karin bayani zai zo akan haka to wannan ita ce dai suratul qadr sai mu ga abinda ya isara daga cikin malamin بسم karanto mana insha Allah.
الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
je je ka je ka تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر jayyida Allah maɗauki sarki yake cewa la'alla za mu tsaya a aya nan ta farko wadda take magana a kan sabko da alkur'ani ba don komai ba don ganin lokaci insha Allah inna anzalnahu fi lailatul qadr Allah maɗauki sarki yake cewa inna anzalnahu lallai tabbas mu ne muka sabko shi menene alkur'ani fi lailatul qadr a dare na eh, yani alqadr lailatul qadr lailatul qadar an sa mata suna lailatul qadar ba dan komai ba domin matsayinta alqadar shine at-ta'zim daren da ake girmama shi ko kuma an sa mata suna lailatul qadar li annaha yuqaddaru fiha jami'al umur ana qadarta komai wanda zai wakana a cikin shekara kenan inna anzalnahu lalle tabbas mu ne muka safko da alqur'ani fi lailatul qadar a dare a lailatul qadar malamai suke cewa wannan wata sabkowa ce ta alkur'ani alkur'ani yana sabkowa kala uku wannan magana na yi na bayyana ta a wani littafi da na rubuta a kan ulumul qur'an sunan shi mawaqi'ul bunyan fi ulumul qur'an an buga shi yani a nan Kano aka buga shi an buga shi yani wanda ana koyarwa ne a ko di jami'an nan jami'at anwar da su- da sauran jami'at din da suke ciki wanda yake koyarwa sunan littafin mawaqi'ul bunyan fi ulumul qur'an wannan littafin a cikin shi nayi bayani akan wa'annan sabko guda uku kuma da uslubi wanda yake yani qaribul mana a takaice sabkowa kala uku ce sabkowa ta farko sabko da alqur'ani da da gurin Allah zuwa ga lawhul mahfuz ta biyu daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza wanda take a sama ta duniya daga na, na uku daga baitul izza zuwa nan duniya akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to nan wace sabko wacce ake ne mafi yawan malaman tafsiri jumhurin mufassirin sun ta akan cewa sabko da ake ne sabko shi daga lauhul mahfuz zuwa ga baitul izza sabkowa jimulce a lokaci ɗaya aka ɗauko alkur'ani daga lauhin mahfuz aka kashi zuwa ga baitul izza wannan safkowa ita ce ake yi a cikin daren da yake kadiri aka ɗauko shi daga lauhin mahfuz zuwa baitul izza wannan ba karamar fadla ba ce ba ga wannan daren shi yasa aka yi so ai ake so a yanga yawan karatun alkur'ani a cikin goma ta karshe a cikin watan duka kuma a goma ta karshe a goma ta karshen ma a lokacin da ake tunanin za a samu da ya sauka kawai da bayani insha Allah zai zo akan wani lokutuka ne aka yi tunanin za a samu mu dace da ya tuka da sauransu wasu kuma na suka ce suka ce abinda ake ne inna anzalna fi lailatul qadr fara sabko alqur'ani mun fara sabko da alqur'ani a lailatul qadr shi ya tabbata farkon fara wahayin da aka fara wa manzala sama surat iqra aya guda biyar su ne farkon wanda aka fara sabkowa nan muhammad sallallahu a gare hira wannan fara sabkowa a cikin watan ramadana ne to alayyatul qadr shi- a shi aka fara yin sabka- sab- sabkowa daga cikin malaman da suka yi magana ishara zuwa ga haka yani ibn sa'di da sauran malamai sun yi ishara kan ana yin da shi farkon fara sabkowa alqur'ani ne kan fara sabkowa alqur'ani akan manzon sun ya fara ne a yani baitul alaytul qadr kan kowanne maga- ma'ana ya ka dauka dai yana nuna fadalata wannan kuma malamai suka ce babu tamanu zai iya kasancewa an sabko shi jumlatan wahida daga lawan mahfuz zuwa ga baitul izza a laylatul qadr sannan fara yin wahayi daga eh, a a fara sabkowa manzon sam an fara shi a laylatul qadr din wannan shine ah, yani abin da ya tabbata sannan da akwai wasu ayoyi wanda suka yi ishara zuwa ga irin wannan ma'anar da wannan ayat ta nuna wannan ayat ta nuna alkur'ani an sabko shi daga lauhul mahfuz zuwa ga baitul izza a laylatul qadr laylatul qadr a wani wata take inda ita iya wannan ayat ta zo da mutum zai iya cewa to a wani wata take sai wata aya ta zo a cikin suratul baqara tana nuna cewa a cikin watan ramadan da aka sako alkur'ani ke yin lailatul qadr a ina take a watan ramadan شهر رمضان الذي أنزل أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن جيد يا شهد سعد.
منكم الشهر فليصم jayyida Allah maɗaukin sarki ce shahar ramadan allazi unzila fil qur'an watan ramadan shine wanda aka sauko alqur'ani a cikin shi a cikin watan ramadan kenan nan zamu gani cewa lailatul qadr a watan ramadan take hudan linnas shi wannan alqur'ani shiriya ne game da mutane kenan duk wanda bai samu ba shiriya da dina alqur'ani ba a tunanin mishi wata shiriya a wani guri wa bayyinatin min alhuda kuma Allah yana bayani akan hanyoyin shiriya wal furqan kuma yana rarrabewa tsakanin hanya ta shiriya da hanya tabbata sannan kuma Allah a cikin suratul dukhan Allah madaukakin sarki ke cewa inna anzalnahu إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل أمر
amrun hakim فيها يفرغ كل أمر حكيم jai da Allah maɗaukin sarki ke cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mu ne tabbas muka sabko da alqur'ani fi lailatin mubaraka a wani dare wanda yake da albarka wani dare ne lailatul qadr kawai da muka gani a suratul alqadr inna kunna munziri lalle tabbas mu mun kasance masu gargadi da alqur'ani fiha a wannan daren na lailatul qadr wanda aka sako da alqur'ani yufraqu kullu amrin hakim a cikin wannan daren ake bayani akan kowane al'amurka Allah ya zartar da hukunci akan komai wanda zai wakana a cikin shekara insha Allah karin bayani dai zai zo akan farla ta wannan da yatul qadr da sauransu insha Allah baki abin da ya sara gobe insha Allah in muka yi ida tafsirin suratul qadr sai kuma mu shiga yani farkon yani suratul alaq wanda yana da alaka farkon suratul alaq yana da alaka da ita suratul qadr insha Allah wannan shi ne abinda ya tsara a gare mu Allah ma'aukin sarki ya sanya abinda muka haɗi ya sanya mashi albarka abinda muka yi na kuskure Allah ma'aukin sarki ya gafarta mana Ah, muna roƙon Allah ma'aukin